أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي تكوس قوة شدة هجرة تمنزون إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة شكرة تدبو تيد تريه أربعين دقائق wanda ya daidai da biyu ga watan biyu miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am za mu tashi da yarda allah subhanahu wa ta'ala a kan aya ta ɗari da hamsin da hudu zuwa aya ta ɗari da hamsin da biyar a shafi na ɗari da arba'in da tara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu a cikin wannan karatun da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. malan Allah ya ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه لعلكم فاتقوا لعلكم ترحمون الله سبحانه وتعالى يتي وهذا كتاب وانا القرآن littafi ne bayan an yi bayanin wato abin nan attaura da aka saukar ga annabi Musa alaihi salam to wa hadha wannan littafi kitabul littafi ne anzalnahu wanda muka saukar da shi an gane ko an ce an saukar da shi daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Al'ur'ani kuma ya sabka da gaskiya an gane ko? Wato Allah ya sabkar da shi da gaskiya kuma ya sabka da gaskiya babu wata ɓanna ko wani abu wanda ya shiga cikin Al'ur'ani kafin ya iso ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wa bil haƙƙi an zalnahu, wa bil haƙƙi nazal, wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira. Sannan kuma bayan ya sauka kuma an tsare shi babu wata banna wadda za ta zo gare shi inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun sai dai mai shirme yayi shirme mubarakun yana daga cikin sifofin alqur'ani almusarraha domin sifofin alqur'ani akwai almusarraha waɗanda an faɗe su a cikin alqur'ani akwai almustanbata wadda istinbatin su za a yi daga nassoshi na alqur'ani da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a kafa musu hujja in an yi istinbatin su daga alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mubarakun allati alqur'ani littafi ne mai albarka tabbas duk albarkar da wato idan kana son ka gane albarka ta alqur'ani sai ka gane cewa duk abin da ya samu alaƙa da alƙur'ani ya fi komai a duniya duk abin da ya samu alaƙa da alƙur'ani sai ya yi fintinkau ko shi na ka cewa fintinkau ba dukkan al'umma a cikin al'ummomi wace al'umma ce tafi al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to fiyayye daga cikinta shine kamar hadisin cikin kamar yadda zo cikin hadisin usman radiyallahu anhu cikin sahihul bukhari khairukum man ta'allama alquran wa 'allama wata wanne ne yafi zama kowane wata mafi daraja Ramadan ko ba haka ba shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran wani dare ne yafi kowane dare a cikin Ramadan ita ce lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wani mutum ne yafi kowane mutum daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan me yafi kowa a duniya saboda alqur'anin gare shi ya fara sauka a wace gari ne yafi daraja a duniya makka da madina can ne alqur'anin ya sauka don haka babu abin da zai samu alaka da alkur'ani face sai ya zama to shine gaba Allah ce mubarakun mai albarka ne babu wani kalubale kuma wanda zai tunkara duniya wanda alqur'ani ba zai magance shi ba sai dai in bai ayi da alqur'anin ba ina fata an fahimce ni lokacin da aka kafa ma manzo sallallahu alaihi wasallam takunkumi na tsariyar tattalin arziki da shi da mutanensa an gane ko Allah subhanahu wataala ya bada labari ya quluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall sannan sun kace la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu kar ku ciyar da su sai sun wace amma kuma da yake suna tare da littafin Allah wannan burin da ake son a cimma bai kai ba yasa malamin da yake jin tsoron faɗar gaskiya saboda ba za a taimaka mishi ba kaji abin da aka gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanensa an gane ko sannan kuma mubarakun mai albarka ne ka kalli halin larabawa kafin sabka alqur'ani akadimi littafin ar-rahiq al-maktum na imam al-mubarak fori yaya laraba suka kasance kafin sauka alqur'ani suna cikin jahiliya suna cikin yaƙe-yaƙe su ba kowa ba a duniya saboda wannan lokaci farisawa da rumawa su suke faɗa aji ko ba haka ba sun kasance cikin hali wanda yake mummuna bayan alkur'anin ya sauka sai ga su sun koma shugabannin duniya waɗanda da mushrikai ne masu bauta hatta da sahabban sun kasance da wato akan shirka alkur'ani da albarkarsa ita tassa suka zama tofiyayyin sahabbai a doron ƙasa an gane ko sannan suka samu jagoranci suka zamanto wani abu a duniya karanta kasida ta Mahmudu Gunayn da yake sifanta Larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin da yazo yake cewa man wahada al-araba hatta sara watirahum idza ra'a walad al-mawturi akhahu wa kayfa kanu yadan في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه وكيف ساس رعاة الإبل مملكة ما ساسها قيصر من قبل أوشاه وكيف كان لهم علم وفلسفة وكيف كانت لهم سفن وأمواه سن المساواة لا عرب ولا عجم ما لامرئ شرف إلا بتقواه وقررت مبدأ الشورى حكومتهم فليس للفرد فيها ما تمناه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن الإخاء وأن العدل مغزاه كاجتي وكيف ساس رؤاة الإبل مملكة يا يا أكي رؤاة الإبل وأن دا أنسانسوا ما سكيور راقما دي suka samu jagorancin masarauta ma sa saha kaisarun min qablu an sha'aushahu mutanen farisa da rumur suke zama suna da mulki babba mai girma wanda ana siffanta su da mulki mai girma sai gashi an gane ko yau daular musulunci ta fi karfin duk daulolin da aka sani wannan baiwa ce ta wato alkur'ani mubarakun da haka dai mai albarka ne kalli halin da aka kasance shekara talatin kafin da a wasu sunna ta yi karfi ko arba'in ko hamsin da ba a aiki da alkur'ani an gane ko irin yadda ya kamata canjin da aka samu yau gashi ta kowane fanni yau malamai sun ci nasara akan makiyan addini sun koma gida sun zauna sun ci abin nan abinci sun sha bakan miya turawa na can profesoshi da komai duk dubarar duniya sun yi ta amma har yanzu gashi kana kallo alƙur'anin nan shi ne yake gaba don haka alƙur'ani mubarakun mai albarka ne Allah ce to fattabi'uhu ku bi shi fattabi'uhu nan ku bi shi ma'ana ku bi shi gaba ɗaya kenan Allah bai ce a ɗauki wata aya ba a bar wata aya ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kafatan kada ku yi irin bani isra'il a ɗauki wani sashi a bar wani sashi afatu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون التي فاتبعوه da haka bi shi gaba daya kada a zabi inda ranka yake so ka kauce ma inda ranka baya so wannan ba musulunci bane wattaqu ku ji tsoro an gane ko wattaqu ku ji tsoro me za ku ji tsoro zaka iya kaddara abubuwa da dama ina fata an fahimce ni amma kana iya ɗaukar al-ma'anil jami'a kana iya cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun dan arhamtashe ku ayi muku rahama kamar yadda zo a cikin suratu ali imran ko ko wattaqu ku ji tsoro kaga nan sai ka ce mukhalafata amrillah an gane ko ko mukhalafata amri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ko mukhalafata alkitab ku ji tsoron saba mai littafin nan tun shi aka aka faɗa an gane ko to idan ka ce wattaqu kenan ku ji tsoron mukhalafatal kitab saba ma littafi damiri yana iya koma zuwa ga mudafun ko mudafun ilayhi kamar da muka faɗa cikin wani hali yace la'alli wato wa qala fir'aunu ya haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la adhunnuhu kadhiba kaga musa damiri yana kuma zuwa gare shi to in mun ce mukhalafatal kitab babu laihi damiri yana iya kumawa zuwa ga al-kitab an gane ko ko ku ji tsoron mukhalafatal awamir wan nawahi ku saba ma umurnin da Allah subhanahu wata'ala yi da kuma hanin da Allah subhanahu wata'ala yi domin shine shari'a shari'a ta tsayu ne akan umurni kuma ta tsayu ne akan wato akan wato hani la'allakum turhamun in kuna son ayi muku rahama nan rahama khassa ake nufi akwai rahama amma akwai rahama khassa rahama amma ita ce wanda Allah ya ga halittu wannan ba ita ake zance ba rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adhabal jahim wa rahmati wasi'at kulli shay amma da anka ce la'allakum turhamun dan ai muku rahama khassa wanda ake yi ga bayin Allah nagari wanda suka bi Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce ni waccan rahama dunyawiya ai gashi nan ruwa ma sai ai kasashen kafirai ko ba haka ba ba ai kasashen musulmai ba yanayi ma sai shi zafi kasashen musulmai tsanani sai kuma yayi kyau kasashen kafirai ba wannan rahama ake zance ba saukar da ruwa rahama ne fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al-ard ba'da mawtiha ba wannan ake zance ba khassa ta ka kasance cikin rahama Allah al-khassa a nan duniya kuma rahama ta Allah khassa a lahira ka samu gidan aljanna mun fahimci wannan ko dan ka a ce to la'allakum turhamuna dan ai muku rahama alhali ko kafirai suna samun rahama a a wacce amma ce wadda ko ake magana anan ita ce khassa Allah shi ba mu rahama amma da khasa duniya da lahira sai Allah subhanahu wata'ala ce mi an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina وإن كنا عن دراستهم لغافلين ما لمن إعراب القرآن أنا سنجي مغنغنو قدابيو أكن أن تقولوا waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa shi an taƙulu ɗin nan wato da an da taƙulu in mun fahimta dama shi ake kira almasdar almunsabik in an ce almasdar kamar suna wanda an ƙera shi ne da an da fi'ili za a mayar da su su koma suna kenan in muka ce an taƙulu kenan wato alƙaula haka za mu ƙaddara shi to shi yasa waɗansu malamai suka ce to shi an taƙulu yana da alaƙa ne da abubuwa guda biyu waɗansu suka tafi cewa yana da alaƙa da ittaquni ina fata an fince tun an ce wattaqu la'allakum turhamuna kenan in mun ce masdar munsabik ne sai mu ce wattaqu an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina ku ji tsoron ku ce dama waɗancan an sabkan musu da littafi wa in kunna an dirasatihim laghafilin mu ko mun kasance gafilai to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da alqur'ani amma waɗansu mafi yawancin malamai sun tafi cewa zance mafi inganci shi an taƙulu yana da alaƙa ne da anzalnahu ba ittaqu ba ma'ana yana da alaƙa da anzalnahu mun saukar da shi an taƙulu sai ya zama to maf'ulun li ajlihi in an ce maf'ulun li ajlihi shine suna wanda aka kawo wanda dan saboda shi aka aiki an gane ko zahabtu ila al-madrasati طلبا للعلم to shi طلبا مفعول لاجله ne ai li ajli talab alilm an gane ko to sai maraman basra an gane suka ce za a kaddarta karahata kenan anzalnahu mun sabkar da alqur'ani karahata an taqulu dan kada ku ce su kuma malaman kufa suka ce a'a lamun za mu kaddarawa wato anzalnahu mun sabkar da alqur'ani alla taqulu dan kada ku ce dama madaris na nahau guda hudu muke da su manya ko akwai basra ƙasar iraki akwai kufa ƙasar iraki sannan kuma akwai madrasa ta al'andalusiya sannan kuma akwai madrasa ta bagdad waɗanda su ne hudu amma madrasa ta basra da kuma madrasa ta kufa su ne manya waɗancan kuma an bar su ne suka ce don tarjihi yanzu kuma a wannan lokacin sai aka samu abin da suke kira almajami'ul lugawiyya majma inda manya-manyan malaman lugha na duniya suke taruwa an gane ko dan saboda tattaunawa akan mas'aloli na lugha amma babban su shine majma'ul lugha na alqahira wanda ke kasar misra an gane ko to su dai suka yi sabani wasu suka ce a kaddara la dama mun ce a cikin alqur'ani ana kaddara ana kaddara lamun a wani lokaci waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim ay alla tamida bihim yubayyinu Allahu lakum an tadillu ay yubayyinu Allahu lakum Allah ta zillu za ka kaddara ta koda kai ɗan ƙur'ani na ima baka yarda da shi ba kenan mun sabkar da alqur'ani an taqulu dan kada ku ce inna ma unzila alkitabu lalle an sabkar da littafi ala ta'ifatayn min qablina akan jama'a biyu an gane ko ta'ifa jama'a biyu min qablina waɗanda suka gabace mu to dan haka kuma wa in kunna an dirasatihim laghafilin mu ko mun kasance daga wato darasin su ko ilimin da aka saukar musu ghafilina muna masu rafkana an gane ko anan kalima ta ad-dirasa ‘yan uwa da suke magana a cikin masallaci sai sautin nan naku yana iz'a jikin mu sai kun yi haƙuri da Allah wani shi mai ‘yan uwancan magana magana ku tana nuna tasiri wajen karatu an gane ko sautin ku yana kawowa zuwa gare mu ku yi haƙuri jama'a wa in kunna an dirasatihim laghafilin an gane ko za a kaddara in za a kaddara ha'un a ce wa innahu yadda sha'anin yake kamar da suke kaddara shi damiru sha'ani an gane ko ad-dirasa shine at-ta'allum shine karatu kuma wani bi lokacin kalima wato wani lokaci kalima ta ad-dirasa tana nufin abin da ya shafi wato umrul qais yake cewa wa inna shifai abratun in safahtuha fa hal inda rasmin darisin min muawwali yace wai wa inna shifai abinda zai warakar da shi daga bakin cikin rabuwa da masoyarsa abratun hawaye in an ce ibra shine aya abin da zamanto alama in an ce kuma abra hawaye in kuma an ce ubra to ni ban san shi ba a larabci ban sani ba in ma akwai shi din an gane ko in safahtuha idan na zubar da ita fa hal inda rasmin darisin min muawwali shin akwai inda rasmin wajen zane gidan da aka tafi aka bari tunda al'ada su ce larabawa su yi hijira su tashi su koma wani wuri darisin wanda ya shafe min muawwali wanda za a yi kuka a kansa ko ko wanda za a dogara a gare shi babu tunda su daga sun yi hijira da haka dai dirasa wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana ta shafewa don haka kada kullum ka ɗauke ta abin da ake nufi darasi kawai karatu malaman basra suka tafi cewa nan wa in kunna an dirasatihim laghafilin wato in mukhaffafa ce min athqila asalin magana wa innahu kunna an dirasatihim laghafilin sai aka shafe wato ha'un din malaman kufa suka tafi cewa a'a wa in kunna an dirasatihim laghafilin in bi ma'ana ma an gane ko sannan kuma lamun bi ma'ana illa ai wa ma kunna an dirasatihim illa ghafilina an gane ko ba mu kasance ba game da karatun su face ga falallu ɗaya daga cikin manyan manyan malaman lugha da ake kira qutrub qutrub sunan wani kwaro ne an ce malamin sai sai musu suna qutrub an gane ko to shi ko tafi cewa a'a shi wa in kunna an dirasatihim laghafirin in bi ma'ana qad an gane ko kenan qad kunna an dirasatihim laghafirina lamun sai ta zama tolit ta'kidi kenan mun kasance game da abin da ya shafi karatun su ghafilina mun rabkana ba mu sani ba kenan Allah ka bar mu akan jahilci shi yasa wani da ya kafa uzuri da wannan ya zo ranar tashi alkiyama ya kafa hujja sai Allah ce kuma
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون wannan magana ci gaba ne da maganar da aka faɗa daga farko shine au taqulu in mun ka ɗauki irabin wanda suka ce wattaku ne kenan wattaku an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wattaku an taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum in mun ɗauke shi kuma yadda waɗancan suka ɗauke shi a matsayin maf'ulun li ajlihi kenan karahata an taqulu law anna unzila alaina alkitab ko alla taqulu law anna unzila alaina alkitab lakunna ahda minhum kamar yadda kufiru suka tafi mun fahimci wannan ko to au taqulu dan kada ku fada an gane ko wato kada ku fada law anna unzila alaina alkitab da dai Allah ya sarkan muna da littafi lakunna ahda minhum da mun fi su kasancewa akan shari'a kasan dan adam yana da wata dabi'a mummuna idan ka tashi yin abu idan baka gaya masa ba ko da bai da niyyar taimakon ka sai ce inda ka gaya min da ni zan ɗaukar nauyin komai ka fahimce ni amma lokacin da aka samu wata bukata zuwa ga ka zo ka gaya min sai ce maka al'amarin nan sai hakuri na fata an fahimce ni bai son ya nuna maka to idan kana da wayo kai ko sai ka nemi bukata gare shi kafin bukatar ta zo don ka ga matsayinsa idan ka bari sai matsala ta kure ka kan nemi taimakon mutane za ka gane kurinka amma wanda ya ce maka ya maka alkawali tun kafin abin yayi sai ka nemi taimakon in ya kauce ma da ba kai kai ko ka san matsayin da ka aje shi to haka ne ake mu'amala da mutane saboda mutane to da Allah au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum da ba a sauka musu da littafi ba sai ce ai Allah inda ka turo manzo ka saukar da littafi an yi mu da bayani ai duk duniya da za mu shiga gaban kowa wajen aikin da'a kaji dubara ta da adam ko sai Allah ce to faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma faqad ja'akum bayyina haqiqa hujja ta zo muku an gane ko mu'jiza ta zo muku min rabbikum daga ubangijinku an gane ko dan haka wannan ƙarya ba za ta yi amfani ba wa hudan kuma da shari'a an gane ko wa rahmatun da rahma waɗansu malamai suka ce alƙur'ani shine bayyana hujja domin alƙur'ani mu'jiza ne ko ba haka ba sannan kuma alkur'ani hudan shiriya ne wanda domin wanda ya bi shi zai samu shiriya ko kuma fi hudan akwai shiriya a cikin sa an gane ko wa rahmatun kuma da rahma wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a faqad ja'akum bayyina haqiqa wato abin nan manzo ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a kaddara zu asalin shi faqad ja'akum sahibu bayyinatin an gane ko kenan ma abucin bayyina mu'jiza shine alqur'ani ya zo muku wa hudan kuma sahibu hudan ya zo muku ma abucin shari'a wa rahmatun sahibu rahmatin ya zo muku an gane ko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan duka babu cin karo da suna domin wato zuwan alkur'ani zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shine zuwan shirya gare su kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suke fassara rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman mun ji mai kira zuwa ina kira zuwa ga imani waɗansu suka ce nan munadiyan shine alkur'ani wasu kuma suka ce shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba matsala domin shi alkur'anin ba magana yake yi ba amma mai karanta shi yana kiran su ne kenan ko an ce munadiyan manzo ko an ce munadiyan alkur'ani duka babu cin karo cikin waɗannan matsaloli wato waɗannan maganganu shi yasa in kana bincike cikin manya-manyan littattafan tafsiri kai hankali kaga magana ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas goma wani wuri ma ka wuce ka iske fiye da haka a'a akwai inda maganga in sun ci karo da juna to nan ne za a yi tarjihi a rinjayar da wani akan wani in kuma ba su ci karo da juna ba to ikhtilaful ma'ani ne za a yi aljam'u in an ka hada su kuma sai a ɗauki wacce ma'ana ce ta fi zama kusa ina fatan kun fahimce ni ko ko wace ce mafi aula mafi dacewa da wurin da ake magana wallahu ta'ala alam faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma sai Allah ce to faman azlam wane ne mafi zalunci wannan fa'un wadansu malaman tafsiri suka ce sunanta fa'ul fasiha al fasiha ka san fa'un din yawa gare su sai ka tashi wajen karatu wani dalibi ya rubuta doctora akan wawun wawatul arabiyya kan wawun ɗaya rubuta bahasinsa amma munan wani kawai zamanin shake kawai shi wawan da ya gane ta buga na kai wawan da an ce wawo an ce wawo an ce wawo Allah ya kyauta akwai mughnil labib an kutubil a'rib na ibn hisham al-ansari ya tasaura akan harufa sosai don haka dai dalibin ilimi yana kyau rinka duba waɗannan littattafai fasiha in an ce fasiha shine wanda akwai magana wanda aka shafi asalin shi faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma to fa idza sabata maji'ul hadhihi al-ayat to faman azlamu wa a'rada anha faman azlamu mimman kadzaba bi ayati llahi wa sadafa anha ko ka kaddara abinda kace ganin munasibi ne wanda zai dacewa da wurin to shine al-fasiha dan kace fasaha mai ilimi wanda adda fasaha zai gane an shafe wani abu wani ko da yazo buga wannan shakai irin tafsirin da wadan suka so a dai maza a kammala in dai karanta lafuzza ya fassara su to magana ta kare mufassir kenan Allah ya kyauta faman azlamu wannan man wato istifhamun ne sun ka ce ushriba ma'ana wato annafi ma'ana tambaya ce ake yi amma korewa ne aka yi da an ce faman azlamu ai la azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadafa anha faman azlamu mimman kazzaba bi ayati llah wane ne mafi zalunci daga wanda ya karetar da ayoyin Allah to nan cikin alqur'ani sai ka iske azlam azlam suna da yawa ga an ce wa man azlamu mimman mana masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha nan ku an ce fa man azlamu mimman kazzaba bi ayati Allah wa sadafa anha fa man azlam to kaga nan kowane ko ya zo sai wadansu malamai suka ce a'a nan fa man azlamu mimman kazzaba bi ayati Allah ai la ahada wato azlamu mimman wato mimman kazzaba bi ayati Allah min al mukazzibina babu mai karyatawa wanda ya kai irin wanda ya karyatar da ayoyin Allah kinan sun dauki wato at-takzib wannan suka ce koko faman azlamu a'a kowane a cikin fagensa cikin masu karyatawa wane ne a sama cikin wancan fage wane ne ke sama to duk da haka an nemi wanda a sama din kuma sai an samu wane ne mafi girma daga cikin su wallahu ta'ala a'lam kalima ta az-zulmu laraba suka ce wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi ka aza abu wurin da ba wurin sa ba to shine abin da ake nufi az-zulmu lughatan shi yasa aka sanya musu shirka da kafirci sunan su az-zulm ko ba haka ba wal kafiruna hum adh-dhalimun domin sun dauki haƙƙin da bai cancanta ba a dangana shi ga kowa sai Allah sai suka danganta shi a can ina fatan kun fahimce ni inna shirka la zulmun azim amma wadansu daga cikin malaman lugha sun tafi cewa da malaman tafsiri الظلم أصله النقص ضد يكي وانا مغانا چه ميروني واتو كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا suka ce walam tanqus minhu shay'an shi yasa suka ce su wannan suka dauka amma dai zance mafi inganci ko mafi shahara shine wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi in ka ce wane ya zalunce ni ma'ana kaga akwai haƙƙin ka wanda ya tauye kuma bai dace ya aza zaluncin na a wannan wuri ba yayi abin da bai dace ba faman azlamu mimman kazzaba bi ayati Allah wanda ya karantar da ayoyin Allah ayoyin Allah kala biyu ne an gane ko akwai ayoyin Allah waɗanda suke ana karanta su akwai ayoyin Allah waɗanda suke nuna akwai Allah halittun Allah dukkan su ayoyin Allah ne to sun karyatar da ayoyin Allah domin bu da alqur'ani ba sannan sun karyatar da ayoyin Allah alkauniya domin wani lokaci in an kai ruwa sai su ce an yi ruwa ta hanyar nau'i kaza da nau'u kaza da nau'u kaza karyatar da ayoyin Allah ne ko ko a ce babu bahalicci an gane ko a tabi'a ce take canzawa kaga wannan duk wani soki burutsu da yan falasifa sun ta at-tabi'iyun da ad-dahriyun tabi'a ce take canzawa suka ce tana yiwa asalin dan adam da yana kare ne sannan ya koma mutum to ta yaya kare zai koma mutum sai su ce a'a wato lokacin da kare ya mutu sai ya zo karkashin icce to wannan jinin nashi sai icce ya ja an gane ko bayan ya ja shi sai ya yi ƴaƴa ƴaƴan nan sai dan adam ya zo ya ci idan dan adam ya ci sai ya zama ni in ya zama ni sai shiga cikin mahaifar mace sai ya dawo dan adam bayan ya mutu an gane ko idan kare ya ci naman sa ko kura sai shi koma kura saboda zai koma maniyin kura wai haka ne kawai tabi'a take canzawa kuma wannan shine abin da suka yi imani da shi zaka gane kurin ka in ka zo gaban Allah فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها صدفة يكنج متاني كو يكنج كنسا أنغاني كوما أنا يكود كي دومين شي صدفة فعلين يوند ينا دما أنا قدابيو أكوي لازمي أكوي متعجي إن أنت اللازم شيني فعلين دا بي بقاتا مفعول به إن أنت المتعدي شيني وند تعدى يا كيتا ريزوا مفعول به واتو آه صدفة يصدف أكي تيوا wato fi'ilin shi mudari'i kasra ake mishi an gane ko kamar ka ce daraba yadribu min babi daraba yadribu sadafa yasdifu wanda zai zo nan sanajidil ladina yasdifuna an ayatina yasdifuna kaji an yi masa kasra to shi yasa malaman tafsiri suka yi sabani wajen fassara me ake nuhi da nan kazzaba bi ayatin lahi wa sadafa anha in mun ce wato shi wannan fi'ili na sadafa an gane ko wato lazimi ne ma'ana bai bukatar maf'ulun bihi to kenan kamar an karrara ma'ana ne ta akidi ne mimman kazzaba bi ayatin la wanda ya karyatar da ayoyin Allah wa sadafa anha a'rada anha ya kauda kai daga gare su ko kuma faman azlamu mimman kazzaba bi ayatin lahi bi lisanihi wa a'rada wato wa sadafa anha bi jawarihi ya kauda daga gabansa ina fata an fahimce ni kenan sai zaman to an nemi inda za a samu bambanci tsakankanin su duk da yake ta'kidi na amma waɗansu malaman tafsiri suka ce da a doke shi akan at-ta'kid ƙara a doke shi a matsayin at-ta'sis in an ce at-ta'kid karfafa ma'ana at-ta'sis kawo gina wata ma'ana sabuwa ka'ida ce wato usuliya ko kuma wato mas'ala ce usuliya wa sadafa anha in mun dauki ya kange mutane kenan nan ya hada ya hada laifi guda biyu shi yaki imani sannan kuma ya barin masu imani su imani ko ba haka ba duki tsakar ruwa kamar yadda Hausa suke faɗa ya kisha ya hana mai sha isha to nan wannan zai nuna cewa kenan kafirci ya zamanto mataki mataki ne shi yasa kafirai azaba su ba ɗaya bace domin wanda ya kafirce amma bai hana mutane ba kuma bai kira mutane zuwa kafircin shi ba ba ɗaya yake ga wanda ya kafirce ba an gane ko kuma ya hana mutane su yi imani kuma ba ɗaya yake da wanda ya kafirce ba ya hana mutane su yi imani kuma ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga kafirci shi yasa Allah subhanahu wataala yace wato alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsiduna kuma haka ba wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wama hum bihamilina min khatayahum min shay innahum lakadibun wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wannan laifin da za su ɗauka na ɓatarwa shi yasa kuma ko a ƙiyama azabar ba ɗaya bace ثم لننزع أن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا كو عتيا أو تكراء كما هكذا shi yasa wanda ya kange ko a lahira azabar shi tana gaba an gane Allah subhanahu wataala a cikin suratul hud yake cewa wato walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'auna kaga an bi al'amarin sa ko wa ma amru fir'auna bi rashid sai Allah ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah duniya shi ya jagoranci kafirci kuma yaqdumu qaumahu a can ma lahira shi na zai jagoranta Allah shi mu da tsari وصدف عنها يكنج متاني إمون أوكيش أونشان واتو آه فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا دسنو زام ساكن كاما وأن دسوكي كنج متاني دقا آيوهم وأن دسوكي بجريوا دقا آيوهم سوء العذاب ممونا عذابا نما لما يسوكي من إضافة الصفة إلى الموصوف أسلم مغانت al'azabu sayyi'u sai an kace su al'azabi an yi idafatu sifa ilal mausufi a cikin larabci ana idafatu sifa ilal mausuf ko ai idafatul mausufi ilal sifa an gane ko wa ayyadnahu bi ruhil qudus ai wa ayyadnahu bi ruhil muqaddasa an gane ko ana iya juyawa idafatu sifa ilal mausuf ko idafatu mausufin ila sifa kama qala al ulama kama yadda malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam mummuna azaba su al'azab mummuna azaba to kaga nan akwai magana mai yawa nan in ka tashi wato ayoyin da zaka samu sun fi dari wajen fassara wannan al'azab kin amma ya za a yi sai ka dibi azabar da Allah subhanahu wataala faɗi da za a yi ma yan wuta Allah ya ce zai musu azaba kaza zai musu azaba kaza mi za a yi musu azaba da shi ayoyi ai suna da yawa ko to haka na zaka iya fassara alqur'ani da ayoyi da dama ka huta ko da baka samu daman nazari mai yawa ba in ka dauka azaba ga irin wanda Allah ya ce kuma azaba ta Allah babu irinta domin duk wanda zai ma azaba duk azabar da zai ma karshen ta ya kashe ka ko ba shikenan ba to ta ta lahira la ya mutu fiha wala ya haya fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad wala yutiqu wasaqahu ahad ayoyin baka san ma ko nawa bane suke bayani ai in kace wajen fasara ai sai ka sha sai ka sha wuya in kuma mawdu'i ne zaka muhadara kaga ka samu hutu abu na farko kenan abu na biyu kana iya samun mawdu'i alqur'ani a cikin wannan kalma ta al'azab min haythul mafhum kishiyar azaba menene kishiyar azaba ni'ima to ni'ima aljanna kuma ai ayoyinta suna da yawa da abubuwan da za a samu a cikin ta to wasfu ni'mil ni'amil janna shi ma mawdu'i ne zaka samu ayoyi masu yawa ni'ima ce da babu irin ta to haka zaka iya tafsirin alqur'ani da alqur'ani ka huta in ba haka ba malam zaka sha wuya mai yawa an gane ko Allah ya gane da mu sanajzi alladhina yasdifuna an ayatina su al'azabi bima kanu yasdifun saboda sun kasance suna kange mutane daga ayoyin mu mawdu'i kan alqur'ani insha Allah in Allah ya samu zo karshen sura akwai wani tsari da nake so in yi bayani yadda ake hada mawdu'i na alqur'ani in bada wato mabudai ko makullai da yadda mutum zai iya hada mawdu'i na alqur'ani insha Allah rabbul alamin sai Allah ce har yanzuruna هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون bayan Allah subhanahu ta'ala ya yanke uzurin kafirai domin waɗannan ayoyin da muka karanta a yanzu suna nuna yanke uzuri Allah ya yanke uzuri ta hanyoyi daban-daban wato tun mutane suna cikin alamu zarr suna cikin tsakon annabi Adam aka fitar da su da aka fitar da su aka yanke musu uzuri wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum ko dhurriyyatihim aw taqra'a wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim kaga an yanke wannan bayan su kuma sai aka turo manzanni manzannin da suka zo don saboda mi saboda su kafa maka hujja wato Allah subhanahu wata'ala ce rusulan mubashirina wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul an yanke uzuri babu wani uzuri baka da wata hujja wanda zaka kawo Allah ce walau anna ahlaknahum bi'adabin min qabli laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza kamar da dai ayoyi suka yi bayani daga ciki kuma sai Allah subhanahu wataala yanke ko bani al'ummomin da suka gabace mu su ma an yi musu haka an gane ko an turo musu wanda zai zamantowa hujja gare su duk annaba wanda Allah ya turo bani Isra'ila sun yi irin wannan alwashi ko ba haka ba amma ba su cika ba an gane ko Allah ce walamma ja'ahum kitabun min indi wai walamma ja'ahum kitabun min indillahi مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به sun kasance yastaftihuna suna neman cin nasara Allah in ka turo annabin karshen zamani za mu bi shi za mu yi masa biyayya za mu taimake shi lokacin da ya zo sai suka bijiri kaga musulmi ba ba su cika alƙawarin da suka ɗauka tsakanin su da Allah ba wannan ana magana ne kan ahlul kitab walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun nan an fassara shi da alqur'ani ake nufi an gane ko ba su cika alƙawari ba in kuma an fassara ma dai da at-taura almuhimmu dai ba su cika alƙawari ba dan kowa ya ɗauko alƙawari a can alamu dhar to wannan kuma su kansu larabawa malamai suka ce sun ɗauki irin wannan alƙawari وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا lokaci sun kima Allah alkawali sun yi rantsuwa iya makurar rantsuwa cewa in dai manzo yazo za su bi shi amma falan ma ja'ahum nazirun ma zadahum illa nufura shi yasa kuma da Allah da yake uzuri sai turo manzo daga cikin su لقد واتو لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم sannan kuma da yaren su bilisanin arabiyyin mubin shi yasa Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan laqalu law fussilat ayatu da mun sabkar da shi da wani yare wanda ba larabci ba bobawa yanzu malaman zauri ko gwaranci tunda duk abin da ba yaren Hausa ba shi ya dauke shi gwaranci laqalu law fussilat ayatu da za su ce ai ba a rarrabe ayoyinsa ba ba mu ganewa a ajamiyun wa arabi to nan fa akwai rikici a ajamiyun shin annabin da zai zo ya zamanto ba ajamiye wa arabiyun an gane ko sannan kuma ya zamanto shi littafin kuma da larabci a rarraba kenan busiyar annabin ba larabi ne alkur'ani kuma da yaren larabci ya sauka kenan magana ta riga ta kari ina fata an fahimce ni shi yasa Allah subhanahu wataala yake duk wani uzuri duk wani mai wata dubara da soki burutsu ya je yayi abin sa Allah subhanahu wataala zai kama shi to sai Allah ya ce to hal yanzuruna babu wata matsala an gane ko ba komai suke jira ba kyale su bar su tunda hujjoji sun bayyana waɗannan masu kauda kai an gane ko wato tahdid ne wanda ake ake ce ma narko in an yi mutum bayani yan kai bayani yace naki naki naki ba an kai karshe ba to hal yanzuruna ba komai suke jira ba an gane ko hal bi ma'ana ma duk lokacin da kaga hal ta zo ma wato illa ta zo bayan ta to ita ce bi ma'ana ma hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika ay ma yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika ba komai suke jira ba sai mala'iku su zo musu in kuma mala'iku sun zo lamari ya baci ko ba haka ba don shi mala'iki ba irin dan adam bane fa bugu guda ne an kare abinda suke ce ma yan kukawo ko wannan kalima ta hal yanzuruna a cikin tafsiri wato a cikin hadda alqur'ani malamai suke cewa tana daga cikin al-ayatul mutashabihat domin mi domin ta zo a cikin suratul baqara ta zo a cikin suratul nahl nan hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka a cikin suratul nahl hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti amru rabbik kadhalika fa'ala alladhina min qablihim a cikin suratul baqara hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amru wa ila allahi turja'u al-umur hal yanzuruna ba komai suke jira ba illa an ta'tiyahumul mala'ika mala'iku su zo musu da ta'un kenan ko kuma illa an ya'tiyahumul mala'ika a qira'a ta Imam Hamza da al-Imam al-Kisa'i da Imam al-Khalaf to ya'tiyahum ta'tiyahum duka babu matsala domin ta'tiyahum nan in an ce ya'tiyahum an kalli al-mala'ikatu jam'i ne ko ba haka ba duk da yake wani lokaci waɗansu malamai suna ganin kalma ta al-mala'ika tana zuwa da ma'ana mala'iki daya wa id qalat al-mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin an gane ko to al-muhimmu dai ya'un an kalli jama'a an wato an ce ya'tihumul mala'ika ay jama'atul mala'ika in kun mun ce an ta'tihumul mala'ika an kalli at-ta'nis an gane ko wato abin nan in ba an ce jama'a wannan ita to ai jama'a tana da ta'un to jam'u jam'ul mala'ika kasa akwai wanda zai sai ya bi ko duk inda aka yi masa magana sai ya kawo abin da zai kawo hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika ba komai suke zura ba sai mala'iku su musu aw ya'ti rabbuka ko ko ubangijin kai su to anan mas'ala ce mas'aloli akwai cikin wannan aya na aqida masu yawa shi ne auya a ce rabbuka ubangijinka zai zo. To, na farko waɗansu sai su su ƙaddara amru rabbika, saboda ya zo a cikin suratun Nahal. An gane ko? Su ce, ai, al'amarin Ubangiji ake nufi. A'a, na an ce, hali yan guru da illa an ta'ati humul mala'ikatu. Auya a ce rabbuka, to in ka ce amru rabbika, auya a ce ba'adu a ya ce rabbika. Nan ayoyin kuma an kawo su. To, ya za mu yi da wannan? wannan sai zaman to akwai matsala cikin wannan fassara shi yasa dole idan zamu bi fassara ta ahli sunna shine aw ya'ti rabbuka ko ubangijin ka yazo hal yankuruna illa an ya'tihum Allah fi dhulalin min al-ghamam amma anan ya Allah zai zo kaga abu ne wanda kai ba za ka iya sanin sifofin Allah ba balle ka ce ka bada hujja kenan aqida ta ahli sunna kamar yadda Muhammad al-Abid Shanqiti yayi bayani a cikin al-Azbun Nabir da cikin wato adabul bahthi wal munazara da sauran littattafansa ya ce akwai ka'idodi guda uku ka'ida ta farko in kana son ka samu aqida ingantatta at-tanzihu al-kamil ka kore ka tsarkake Allah daga mushabahatil khalq cewa Allah subhanahu wata'ala zai sifantu da bayi domin zuwa abu ne wanda ana sifanta Allah da shi ana sifanta kuma mi halittu da shi to amma kuma ba za mu sifanta zuwar Allah ba da zuwar bayi dai kenan abu na biyu al'iman ka yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da shi ko abin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi domin babu wanda ya fi Allah sanin Allah ƙul'a an tum a'alamu amillah sannan babu wanda ya fi Allah wato babu wanda ya fi sanin Allah bayan Allah daga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam lokacin da kake kore wata sifa wanda Allah ya tabbatar maka kansa ko ka tabbatar maka kansa abin da bai tabbatar maka kansa ba kamar kana nuna kafi Allah sanin abin da ya dace da shi wannan kuma akwai matsala abu na uku yace shine qat'u tam'i an idrakil kayfiyya sai ka yanke kauna daga sanin yadda abin zai faruwa domin mi domin zatin Allah ya bambanta da zatin halittunsa kuma halittun kansu sun bambanta karfin su ba ɗaya ba ganin su ba ɗaya ba rayuwar su ba ɗaya ba halayen su ba ɗaya ba yadda baka kamanta dan adam da dan adam da wata halitta da wata halitta haka abba zaka kamanta Allah subhanahu wataala da wata halitta ba in ba haka ba to kana samun matsala shi yasa waɗannan abubuwan aka samu waɗanda mazhabobi da dama waɗanda suke karatu a cikin ilimi na aqida za ka ga suna ganin irin waɗannan abubuwa akwai mazhabobi daga cikin su waɗanda ba mazhaba ce ta fiqhu ba kaga akwai waɗanda ake kira al-mu'attila waɗanda suka kore sifofin Allah gaba ɗaya duka wata sifa ta Allah ya ce as-sami'u al-basiru sai su kore ce duk ba sami'un bane sami'un bila sam'in basirun bila basarun duka dai abin da suke ta yi kenan to waɗanda ana su mu'attila daga wato korewa ne abin da yayi wofinta bai da komai wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid ko ba haka ba sannan akwai al-mushabbiha wanda suke sifanta Allah da halittunsa in an ce Allah yana da hannu su ce kamar hannun kaza wannan shi ma kuskure ne an gare ko dukkan su waɗannan sun shiga cikin matsala domin Allah ce laisa ka mislihi shay kaga ya kore tashbihi wa huwa as-sami'ul basir kuma ya tabbatas kidan kaga da al-mu'attila da al-mushabbiha sun tashi aiki abu na uku sai an ka samu al-mufawwida al-mufawwida daga tafwid ne kamar ka mayar da abu ka ce kai wannan abin ka wakkala ka wakkala ma Allah sanin ma'ana an gane ko wa ufawwidu amri ila Allah Sheikh Ibn Uthaymeen a cikin usulul tafsir nasa yace wannan mazhaba ita ma batila ne domin Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sabkan maka da alqur'ani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan kai ma mutane bayani to ya aka zo aka ce ba za a yi bayanin ba to kenan shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya boye ma'anonin waɗannan ga sahabbai ko ya ce a'a bai bai bayani ba in kace bai yi bayani ba akwai matsala in kace yayi bayani to ina bayanin yake domin bayanin sai kamata aiki da shi shi yasa shi ma wannan almufawwida ba abin nan bane mazhaba ta hudu sai almutawassitun waɗanda suka tabbatar da waɗansu sifofi suka kore waɗansu sifofi an gane ko zaka ce waɗansu tabbatar da sifa guda bakwai da as-sam'u wal basaru da wane ne waɗanda suna da cikin alqur'ani sun kore waɗansu waɗanda suna ganin su waɗannan ba su dace da hankalin su ba shi ko addini ba abin da ya dace da hankalin ka bane amma ahli sunna kamar da muka faɗa sun tsaya akan wannan shi yasa ma sai ka ji suna faɗar wata magana sai su ce mazhabu salafi aslam mazhaba ta salaf an gane ko su tabbatar da wato sifar ga Allah amma su bar sanin ta zuwa ga Allah shi ake cewa mazhabu salaf an gane ko irin yadda ya dace da wato ga Allah subhanahu wataala da tin da sifofin sa sai ce aslam shine mafi wato dacewa shine mafi tsira wa mazhabul khalafi a'lam wa ahkam amma mazhab na mutanen baya da suke tawili su kore shine a'lam mafi sani wa ahkam kuma shine mafi dacewa wannan kuskure ne ba ka siffanta kanka da cewa ka fi sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ilimi da kuma dacewa da kyautata aiki bai yi ba wannan kuskure ne don haka shi ya sama za ka ga malamai suke cewa dukkan wanda zai yi magana kan zatin Allah ko sifar Allah in ka yi magana kan sifa ta Allah ka yi magana kan zatin Allah ibn Usaimin yake cewa sunayen Allah da sifofinsa da as-sami'u da al-basiru in mun kalli zatin Allah to nan ismu zatin an gane ko ya koma ism in mun kalli as-sami'u yana da alaka da ji ya koma sifa kenan yana iya dukkan ma'ana guda biyu ba zai yiwa kai magana kan sifa ba kai magana kan zati ba ba zai yiwa kai magana kan zati ba ba kai magana kan sifa ba ina fata an fice ni don ba a iya raba dan adam da halinsa dan adam yana tare da halinsa misali to don haka dole in mutum ya zo wajen waɗannan sifofin sai ya yi hankali shi ya sama waɗansu malamai suka ce kullu mu'attilin mushabbih kullu mu'attil duk wanda kaga ya kore sifofin Allah to mushabbihun asalin sa daga tashbihi ne taso mushabbih ne domin sai da ya kalli cewa as-sam'u ya kamanta shi da na halittu sannan ya kore ma Allah shi da bai kalli wannan ba da bai kuma wancan ba kuna gane waɗannan wallahi waɗannan abubuwa na aqida suna da girma dole kuma dalibai ku tashi ku karatu aqida ga bata muku aqida ku Allah ya shirya da mu gaba daya to sifofin Allah a babin aqida malamai sun bambanta su daban-daban akwai sifofi na zati waɗanda an danganta su zuwa ga zatin Allah alhayyu rayayye alqayyumu wanda yake tsayayye shike kula da komai an gane ko sannan akwai as-sifatul jami'a in an ce jami'a sun hada komai da komai kamar sifa ta al'ulu ta hada al'ulu zat da uluwu sha'an da uluwu komi an gane ko wato inna Allah kana aliyan kabira to ba za a sifanta kuma wato kuma ta zo ga halittu amma ba za a zamanta ba za a kamanta su ba da irin sifa ta Allah wa rafa'nahu makanan aliyya ko ba haka ba da irin waɗannan sifofin sannan kuma akwai sifatul af'al in an ce sifatul af'al sune sifofin da suke nuna aiki na ubangiji kamar ar-razzaq inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin kaga nan dhul ar-razzaq mai arzitawa sifa ce ta fi'ili to kuma halittun Allah su ma suna arzitawa amma da arzitawa ta Allah da arzitawa ta dan adam ai ba dai suke ba ko ba haka ba kamar yadda zatin Allah kuma ya bambanta da zati na dan adam farzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa kaga irin wannan shi ba ba za ka isfanta Allah da shi ba sai wato akwai abin da suke kira kuma as-sifat al-manfiyya sifofin da aka kore ma Allah subhanahu wata'ala wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamutu kaga an kore mutuwa ga Allah subhanahu wata'ala zaka kore ta tare da tabbatar da makurar korewa kowace iri ta koru ga Allah abinda kuma zaka tabbatar ma Allah al-hayy rayuwa ita ce tabbatattar rayuwa wadda babu irinta ina fata an fahimce ni waɗannan al-manfiyya al-musbata kenan sannan akwai as-sifat al-musbata bil qaidi wanda za a kore ma Allah tare da qaidi in an kore ta ko an tabbatar da ita amma sai an tare da qaidi wato wayamkuruna wayamkurullah suna makirci Allah yana makirci to ba a samu Allah suna al-makiru sai dai a bada labari an gane ko allazi yamkuru biman yamkuru bi ibadi Allah shine wanda yake mayar da makirci ga wanda ya makirci ga bayansa ina fatan kun fahimce ni da haka waɗannan su sai an yi musu qaidi akwai waɗanda ba a tabbatar da su ga Allah haka ba sannan akwai sifofin da sun zo mutlaka huwal awwal wal akhir Allah shine farko wanda bai da bai da farkon farkon shi ko ba haka ba kamar da cikin hadisi ko Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay wal akhir kai ne na karshe walaysa ba'daka shay to sai wadansu suka kirkiro al qadim suka sanya ma Allah subhanahu wataala saboda al awwal kaga shine da dan da bai da farko an gane ko to malamai sun yi sabani akan wannan suna na al qadim akwai hadisi na Abu Huraira an gane ko wanda suke kawo wanda ya zo cikin sunan ibn maja bayan an kawo sunayen Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya ko ba haka ba ya zo cikin bukhari ya zo cikin muslim sannan kuma ya zo a cikin wato abin nan sunan ibnu maja to a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an ce dai Allah na suna ɗari ba ɗai man ahsaha ko man hafizaha da khalal janna wanda ya hardace su ba ana nufin hardacewa kawai ba ka hardace ka san ma'anar su kuma ka yi aiki da su shi yasa ganin wani ya zo ya koyi sunayen Allah Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim ya ce shikenan ya samu lalle sai fa sai ta shiga aljanna wallahi man ta yadinu na rutsi da Allah ba haka ake nufi ba wallahi tau to dan haka bayan an kawo a cikin sunan Ibn Majah waɗannan sunayen har al-Qadim an kawo shi sai aka saro aka jero su daya biyu uku shi yasa kake ganin waɗansu daga cikin waɗannan sunayen busu ba tabbata ba da cewa sunayen Allah ne an gane ko domin wannan hadisin bai inganta ba wato rawi ne ya kawo shi shine ake cewa mudraj daga adraja shay idza adkhalahu shigar da su yayi bayan ya kawo hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya shigar da su wal mudraj min min aqsam al hadith da'if shi ko mudraj yana daga cikin aqsam na hadisi wanda yake da'ifi imam al bayquri a cikin bayquri ya ce mi wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfaz riwayat ittasalat wal mudrajat kalima da aka ce ma mudraj wanda an ka shikar fil hadisi a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam ma atat abinda yazo min ba'd alfaz riwayat ittasalat na lafuzza sashi wadanda sun kai ittisali da hadisi ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe dan haka wannan hadisin bai inganta ba duk wanda ya zabura yace ya inganta to abin nan sai dai malamai suka ce akwai wani hadisi da ya zo shi ya ba da labari ne amma kuma ba roƙo ba suna ne ya tabbatar ga Allah ba wani hadisi ne saboda ya kamata mu kawo shi kan wani yaje ya ce to ai akwai shi hadisi ne na haiwa dan shuraih dan shuraih yake cewa qala laqitu uqba ibn muslim na hadu da uqba dan muslim fa qultu sai nace balagani annaka haddatha an abdullah ibn amr ana samu labarin cewa ka bada labarin hadisi na Abdullahi dan Amr anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala almasjid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga masallaci qala zai ce a'udhu billahi alazim ina neman tsari ga Allah wanda yake mai girma wa bi wajhihi alkarim da kuma furkas furkas fuskarsa ko huskar shi ko wadda take mai girma wa sultanihi alqadim da mulki so nake alqadim to kaga nan an siffanta sultan na Allah da alqadim min ash-shaytanir rajim daga shaytan wanda yake jefaffe yana neman tsarin Allah gare shi to kaga wannan da wannan so suka fo hujja su ce ai to ana alqadim sultanihi alqadim za a iya kiran Allah da wannan a hadisin yana cikin sunan abi dauda amma kuma wannan ba shi ke a cikin sunayen Allah ba akwai alqadim don sunan bai tabbata ba don haka kada wani ɗalibin ilimi zance mafi inganci alkadim ba sunan Allah bane ina fata an fince ni amma banda kafirtarwa in ka zo ce alkadim ka ce wannan kafiri ne ya kamata ɗalibai ilimi ya sai sandu sandu saboda abubuwan suna buƙatar abin nan ka tabbatar da dai abin da ya tabbata a cikin alqur'ani huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin kuma yadda yazo cikin sahih muslim da kuma sunan tirmidhi yace Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay wa antal akhir falaysa ba'daka shay wannan shine zance mafi inganci a babin aqida kuma to kai kokari ka san masadir da littafan da su taimaka maka na farko babban littafin aqida shine alqur'ani ko ba haka ba amma tafsirin da za a yi zama to tafsiri ne na ahli sunna an gane ko na biyu hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka inganta a babi babi babi na hadisi ko malaman hadisi wanda suka tattaro hadisai waɗanda suka yi magana akan wannan ko ba haka ba na uku sai ka kokari ka samu littattafai da aka yi kan aqida ta ahli sunna wanda kuma suna da yawa wanda ɗaliban ilimi da masu bincike sun san wannan ko ba haka ba littattafan da an kai akan asma'ullahi al-husna zaka ga ibnu usaymin da littafi a wannan littafin sa yana da kyau sosai banda ibnu usaymin akwai malamai da dama suka yi asma'ullahi al-husna sannan kuma kadibi nuniya ta ibnu al-qayyim kusan baiti dubu biyar ne nuniya masu karewa da nunun nunun aqida ta ahlus sunna ya tabbatar da sharhi wanda malamai suka yi akwai sharhuka daban-daban sannan kuma ka dibi as-sawa'iqul mursala na imam ibn al-qayyim ya tattauna akan wannan mas'ala sosai akwai kuma wata risala da wani dalibin ilimi yayi ya tacike ko ya tsamike ko ya zakulo mas'aloli na aqida waɗanda a cikin littafin Muhammad al-Amin al-Shanqiti Adwa'ul Bayan fi Idah al-Qur'an bil Qur'an da dai sauran littattafan sunna wannan hanya ce dalibin ilimi yaje ya bincike Allah ya gane da mu aw ya atiya rabbuka kenan ubangijinka zai zo amma ya bar makansa sanin yadda zai zo dan wala yuhituna bihi ilma an gane ko wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a aw ya atiya ba'd ayati rabbik ko ko sashen ayoyin ubangijinka za su zo to sashen ayoyin ubangijinka malamai suke cewa nan tulu'ush shamsi min maghribiha rana ta fito daga yamma ta fadi gabas abinda ba ba saba gani ba ko to wani sai ce a ka ji wai wannan hadisin wai ya zo ya ce rana za ta fito daga yamma eh, ta faɗi gabas wannan alaji ai ƙarya ne mine ne ƙarya inna allaha ala kulli shay'in Qadir.
qadir kana saka ne cikin kudura Allah wane ne sai ya saka fitowa kullun ta wancan wurin bai da izinin ya sa ta juyo duk da bature da ya mota da yi ta gaba sai mata mi ya yadda ake mar- marshi ariyar ko ai da baya da baya ko to ina Allah ya ganar da mu to wannan hadisi na cewa rana za ta fito daga yamma akwai hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin Sahih al-Bukhari yana cikin Sahih Muslim kuma yana cikin wato riwaya ta Abu Huraira tana cikin wadansu da tafai bayan wannan sannan kuma akwai eh, riwaya ta Abu Dharr ita ma tana cikin Sahih al-Bukhari tana cikin Sahih Muslim akwai riwaya ta Hudhaifa bin Asid tana cikin Sunan Tirmidhi kuma tana cikin Sunan Ibn Majah akwai riwaya kuma wato ta Abdullah bin Amr tana cikin wato Sahih Muslim kuma tana cikin Sunan Ibn Majah akwai riwaya ta Muawiya inda Abi Dawud wajen Abi Dawud ya kawo ta wal Hakim da Imam al-Hakim akwai riwaya eh, akwai riwaya ta hakim wanda ya kawo ta daga wasila ibn al-asqa shine wato riwaya ta imam al-hakim ba wancan ba muawiya sannan kuma akwai riwaya wanda imam al-hakim ya kawo ta ibn umar radiyallahu an akwai riwaya wanda imam al-hakim ya kawo daga abdullahi ibn mas'ud akwai riwayoyi da dama dan haka ba abu ne wanda za a karyatawa haka kawai mutum ya ci tuwo ya ce zai karyata aw yati rabbuk aw yati ba'd ayati rabbik ayu ubangijin ka zasu zo riwaya ta Abu Dharr wanda tana cikin sahih al-Bukhari tana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innaha tadhhabu hatta tasjudu tahta al-arsh rana tana tafiya sai ta yi sujada karkashin al-arshi fatasalu fatustan fatasta'dhinu za ta nemi ayi mata izini fa yu'dhan laha Allah ya bata izini an gane ko wayushiku lokaci yayi kusa an tasjud ta nemi su ta yi sujada an gane ko bayan ta yi wannan sujada sai Allah subhanahu wataala fala yaqbal minha ba zai karba mata ba ma'ana ba anan ba a karba mata ba ma'ana abinda take so bayan sujada shine abba za a yi mata ba wa tusta'zan za ta nemi izini wa tasta'zin fala yu'zan laha ba za a yi mata izini ba yuqalu laha za a ce da ita irji'i min haythu ji'ti ki koma ta inda kika fito fatatla'u min maghribiha za ta fito ta yamma ta daga inda ta abin nan to kaga wannan ya nuna cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya fa zalika qawluhu ta'ala wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz al-alim a wannan lokaci da muke duniya tana cikin rikici hatta da waɗansu daga cikin malamai zaka ga sun samu matsala a wannan wurin kun gane ko waɗansu su ce a to ai ranar ba za ta iya dawowa ba ko ko ranar a ce tana yin sujada rana ba ta yin sujada wannan shirme ne baka fahimci alqur'ani ba alam tara anna allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawab dan kai baka ga lokacin da take sujada ba sai ka ce babu sujada ko ko ka ce kai ka san alqur'ani ina alqur'ani da ka sani ina fata an fahimce ni abu na biyu na cewa za ta dawo tafi tafi ta yamma ko tana sujada domin akwai waɗanda suke ƙaryata ma wannan akwai uh, abin nan waɗansu malamai waɗanda manya ne ba da sai na faɗi suna sai ce ya za a ce rana tana sujada tunda an ce in ta ɓoyu ne take sujada to lokacin da rana ta ɓoyu wani wuri ai ta bayyana a wani wuri to wani lokaci ne ta yi sujada ga Allah ina fata an fahimci to shi ko Allah ya ce rana tana yi musu sujada kuma ga hadisai mutawatirai al-madrasa al-aqliya musamman mu'tazila da madrasa al-aqliya a kasan Misra waɗanda sun tasirin tunda hankali sun ce ba su yin sujada tunda ko da yaushe ta koyo a wani wuri tana bayyana a wani wuri to wani lokaci ne suke yin sujada to wannan kuskure ne ƙaryatar da nasoshi da suka tabbata dan alqur'anin ma ka ƙaryatar da shi ya ce rana tana yin sujada ga Allah sannan kuma abin nan ya take yin sujada Allah subhanahu wataala shine bar maka ta sani kai baka kai Allah sani ba baka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sani ba hankalinka yana da iyaka akwai inda bai kai ba ka tsaya bakin inda hankalinka ya tsaya iliminka akwai inda ya tsaya ka tsaya bakin iliminka in baka son kai kuma a duniya baka son kai kuma a lahira akwai sauran matsaloli da dama da ya kamata eh, mu dan faɗa kan wannan aya kafin mu wuce kuma an nuna mini lokaci yayi babu komai anan zamu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh